بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن شاء الله كنا نتيجة بركاته من مصطلح الحديث عندكم أن شيني درسنا من أبو مشاتكوس a cikin littafin wannan na muhammad bin salih al usaimin allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi satin da ya gabata mun dauki tun daga musalsal ko mun dauki hadisin musalsal mun dauki tahammulul hadisi wa yanda ake daukan hadisi da kuma yau zan tashi da taimakon allah subhanahu wa ta'ala ada'ul hadisi yanda ake isar da hadisi idan ka ɗauko hadisi ka ɗauko ruwaya kamar yadda mun gani can sharaɗi na ɗauko ruwaya ya ne ne sharaɗin ɗauko ruwaya na malali sharaɗin mutum ya zamanto ya ɗauki ruwaya ba ijaza ba wannan magana ijaza ce wadda sharaɗin ijaza wanda malami ya ce ya amince maka ka rawaito wannan hadisi ko wannan isnadi ko wannan littafi daga wajen shi wannan ijaza ce ita kuma ruwaya hadisi ruwaya tahammulul hadis akwai hankali wanda mun gane shi daga cikin shurut at-tamyiz ya zamanto mutum yana mumayyiz ne in yaro ne ya zamanto yana da kiyaye abubuwa yana da dan hankali hankali ko da karami ne in kuma tsoho ne kenan kai ya zamanto ya kai shirif cewa bai mayyaze abubuwa da kuma abin da ya shahi al'aqal hankali da kuma assalamatu min mawani' fala yasihu ma ghalabati nu'as ya zamanto a wajen da ake bada hadisin ake bada ruwaya mutum kai ya zamanto yana barci ake ta badawa sai wani abu ya kunce mishi bai same shi ba kenan yau da taimakon Allah subhanahu wataala zan mata shi kan ada'ul hadisi isar da hadisi yanda in ka dauko hadisi kuma kai zakka kai shi zakka isar ma da wani zakka kai shi kenan malam yace alif ta'rifuhu ba shurutu qabulihi jim sigat siyawu kenan abinda zai mana magana a cikin wannan abu uku ne ta'arifin shi menene ada'ul hadis da kuma shurutun shi shurutun na qabulin hadisi da kuma siyawu sigogin da suke zawwa wajen karba hadisi malam yace alif ada'ul hadisi iblaghuhu ila al-ghayr shine ka isar da hadisi zuwa ga wani shine ada'ul hadis wato ka dauko shi tan mun gani dauko shi to isarwa shine kenan ada ka kai shi ka isar da shi zuwa ga wani ka shine iblagul hadis iblagul hadis ila ghairihi ko iblaghuhu ila ghairi ila ghairi kamar yadda malam yace ana malam yace wa yu'ayyidu al haditha kama sami'ahu hatta fi siyagil ada'i fala yubaddilu haddathani bi akhbarani aw sami'tu aw nahwiha لاختلاف معناها في الاستلاح نقل عن الإمام أحمد أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرنا لا تعد انتهى كلامه ماذا يتشي يزمنتو أداء الحديث عندما تشيني إبلاغ الحديث إلى الغير يسر الحديث يزوى قواني يزمنتو كاز دوكو يندك دوكوش هكذا زكا يسر دشي hatta da sigogi yadda malamin ya ce maka misali malami da zai bada hadisi ya ce a khabarani fulan ƙala haddasani fulan haddasani fulan haddasana fulan to kai ma in ka tashi zaka maido wannan abubuwan da ya ce a khabarani da farko kai ma a khabarani zaka ce ba ka zo baka ce haddasani ka sauya haddasana da akhbara haddasana menene haddasana منين يحدثنا مية أخبارنا dai labarin aka bada to amma baka sauya ba ka ce akhbarana wajen haddathana ko kuma ka ce haddathana wajen akhbarana ko kuma ka zo ka ce sami'tu wajen haddathani to duka wannan wajen ka isar da hadisi yanda ka dauko shi haka ya kamata ka isar da shi ka maida shi daidai yadda ka saurare shi daga wajen malamin shi ne malam yace au nahwiha ko kuma kwatankwacin ta likhtilafi fi ma'aniha fi ma'anaha fil istilah saboda bambanci a wajen istilahin malaman hadisi akwai bambanci shi yasa kada ka zamanto ka baddala su ka yi tabdilin su ka musan ka juya wannan da akhbarana ko kuma akhbarani ko haddathani kamar yadda za su zo a gaba sannan malam ya ce nukila an al'imam ahmada an al'imam ahmada annahu qala an rawaito daga imam ahmad yana cewa ittabi lafza shaykh fi qawlihi haddathani wa haddathana wa sami'tu wa akhbarana wa la ta'ad yace ka zamanto kana bin lafazin da malamin ka ya baka hadisi kada ya zamanto ka sauya haddathana ko da haddathani ko kuma ka sauya sami'tu ko kuma akhbarani yanda malamin ya bada haka ya kamata ka rawaito ka kawo shi a daidai yadda ya bada shi kenan wannan daga cikin abin da malam ya kawo a cikin ta'arifin ma ma'ana ada'ul hadis menene ada'ul hadis isar da hadis kenan mun san isar da hadisi shine ka isar da hadisin zuwa ga wani kuma ya zamanto hanyar da zaka bi kada ka sauya komi yadda ka rawaito shi to haka zaka isar da shi akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa nadar Allah imra'an sami'a minni hadithan aw sami'a minna maqalatan fa hafizaha wa wa'aha wa addaha kama sami'aha kun ji ko annabi sallallahu kama kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cai Allah subhanahu wata'ala ya jikan ko kuma ya haskaka huskan mutumin da ya zamanto ya saurari magana daga wajenmu ko kuma ya saurari wata makala daga wajena sannan ya kiyaye ta ya harrace ta ya kiyaye ta kuma ya isar da ita didi yadda ya ji ta daga wajen kinan hadisi idan kana so ana so a kai shi yadda ka saurari labari kada ka canza komi kamar yadda mun wuce a can riwayatul hadisi bil ma'ana yadda in lafazin ikhtisarul hadis ko a ikhtisarul hadis ne ko kuma riwayatul hadisi bil ma'ana in lafazin baka san shi ba cikakke bayyana halitta ka zo ka kawo a cakula ka kawo kuma ka kyale sai dai ka ce mine au au kama kala sallallahu alaihi wasallam eh ka ce au kama kala sallallahu alaihi wasallam kina wannan akan abin da ya shafi hadisi kina kenan isar da hadisi ana so mutum ya isar da shi yanda ya saurare shi mala ya ce wale qabulil ada'i shurutun minha ya ce sannan kuma daga karbar wanda zai isar da hadisin ma akwai wasu sharuɗa wanda sai ya cika su ya zamanto za a karɓa hadisin da zai bada labari malam ya ce na farko al'aqlu hankali ya zamanto yana da hankali mahaukaci ko kuma wanda yake hankalin nashi an ɗan zabci rabi ko kuma wanda yake tamyizin shi ya tahi to wannan malam ya ce saboda girman shi ko kuma wani shi wannan ya ce malam ya ce to zai fita daga cikin kenan al'akal ba a karbi ba hadisin shi shine yace al'akal fala yuqbalu min majnunin wala ma'tuwin wala mimman wala mimman zahaba tamyizuhu likibarin aw ghayrihi kenan wannan duk ya zamanto sun fita daga kenan hankali daga mai hankali sharadi na farko ya zamanto mutum mai hankali ne sannan na biyu al-bulugh kenan ya zamanto mutumin balaghi ne malam yace fala yuqbal min saghirin wa qila yuqbal min murahiqin yutaqu bih malam yace ba za a karba ba na biyu shi ne mutum ya balaga tukun za a karba hadisi amma wasu malamai suka ce wanda bai balaga ba inda ya zamanto mumayyiz ne kamar yadda muka gani can ina ana iya a karɓi hadisin shi in dai har ya kiyaye abin da ya rawaito kamar yadda a cikin sahabbai akwai wanda sun saurari hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama tun suna yara kanana wanda lokacin kuma sun kiyaye hadisin da suka rawaito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na uku shine al-islam shine musulunci kenan fala yuqbal min kafirin walau tahammala wa huwa muslim ba za a karɓi ba shi hadisin daga wajen kafuri kenan sai ya zama mutum musulmi ne ko da fa mutumin lokacin da ya karɓi hadisin yana musulmi ya koma ya yarda ya koma kafuri to ai lokacin yana musulmi ne ya karɓi hadisin to yanzu da ke yana kafuri ba za a karɓa ba ba za a karɓa ba kenan dole hede akwai musulunci a wajen mutumin tukun za a karbi hadisi in ya sake dawowa musulunci kuma waccan ruwaya tana nan to wannan sai a karba amma yana kahurin shi ko da yana lokacin musulmi ne ya karbe ruwayan nan malamai suka ce ba za a karbe ba ruwaya shi matukar yana kahu ba ka ce ba kahuri ba ka labari annabi ya ce ka na hudu shine al'adala ya zama to mutum adil ne kamar yadda yana daga cikin sharaɗin sahiha hadisi sahihi ko shine menene tarihin hadisin sahih ala hadisi sahihi lafazin shi ya inganta tarihin hadisi sahihi adalu tamu dabt طيب عمر ما رواه عدل تام الضبط نعم لكن عضل امم تام الضبط عبد الحميد ما رواه عدل تام الضبط هنا بيكوني أولها الصحيح يرويه بسائل متصل وسلام وسلامة من الشذوذ والعلة شيني يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله كما رواه عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة شردي ولا بيروان سنغبات كوبا مراجع na biyar malam yace assalamatu minal mawani ya zamanto ya kubuta daga dukkan wasu abubuwa wanda za su sa wannan hadisin ya zamanto bai same shi ba kamar lokacin da ake bada hadisin ya zamanto yana barci ko kuma wani gingiri haka wanda ko kuma ya shagala kwalluwar shi da wani abu ta- kenan tafkirin shi ya tafi can wajen kenan wannan zai zamanto shi ma zai hana a karbi hadisi kenan wannan su ne sharaɗa guda biyar wanda malam ya kawo wajen karɓar isar da hadisi wanda zai isar da hadisi eh ya zamanto yana da wannan sharaɗa guda biyar kamar yadda malam kenan ya gai malam ya ce jimun wasiyar wa'ada yanda za a isar da hadisin ma yu'addi bihal hadisi wa laha maratibun abubuwan da ake isar da hadisi to martaba martaba ne malam yace al'ula ta farko ita ce sami'tu sami'tu kaga wannan babu wani ka ce ko bai ji ba ko wani ta yi sami'tu na ji ya ji kenan lokacin da ya ji akwai duka sharaɗin wannan in hadisi ga ka ka faɗi na ji kenan kaga ya tabbatar mun gamu da kai mun mun wannan inka mun mun yi lokaci guda ko kuma haddathani wani ya bani labari idza sami'a wahdahu min ash-shaykh kenan in shi kadai ne ya bashi labari in su da yawa ne kuma sai ya ce mi haddathana haddathana kenan ya ba mu labari tunda mu da yawa ne amma yanzu nan muna zamne malam ya ba mu labari sai mu ce haddathana in kuma ni kadai ne ya bani labari yan ce haddathani kenan ne kadai kenan ya zamanto ta farko ita ce sami'tu naji ta biyu mai biyo mata ita ce haddathani ya bani labari in ni kadai ne tukun fa in kana ma'ahu ghayruhu qala sami'na in kuma yanzu kamar nan duka masallacin muna zaune wani ya zo ya ba mu ya gayi mana kenan sami'na duka mu muka ji ko kuma eh, haddathana ya ne ya ba mu labari kenan wannan sai ga ta a da ta farko martaba ta farko ita ce wannan na farko shine
سميع sami'tu bayan shi haddathani tukun ya biyo sami'na haddathana kenan wannan su ne sannan na biyu shine yace qara'atu alaihi na karanta ma malamai misali malami ne ya zo ga eh, littafin shi ruwayoyin shi da aka ba shi labari ya rubuta to da ka zo he ya baka yace ka karanta to wannan ma shi ma yana dauka tahammul hadis kenan qara'atu alaihi kenan kai ka karanta ma malam ko kuma akhbarani qira'atan alaihi malamin ya ba mu labari amma qira'a alaihi ana karanta mishi misali an zo majalisi na hadisi to da aka zo sai wannan shi yake karantawa shi yake karanta hadisin malamin yana zamne yana karanta ko kuma ruwaya ce ake ba ku wannan zaman shi da presence shi da ikrarin da yake in ya karanta kaza in ba daidai bane zai mishi tambayi ja wannan ba isnadi na bane ko kuma wannan ba ruwa ba eh to shikenan kun huce kun dauka kenan qira'atan alai kenan qira'a aka yi ma shi malamin aw akhbarani ko kuma malamin ya bani labari idan qara'a alai shay idan qara'a alai shay idan an karanta a shi shaykh kenan wannan martaba ta biyu martaba ta- ta uku quri'a alaihi wa ana asma an karanta ma sheikh din ni kuma ina sauraro idan yana daga can eh, eh, yana sauraro an karanta ma sheikh au qara'ana alaihi mun karanta ma sheikh din kenan hadisan nashi ko akhbarana ko kuma ya ba mu labari idza quri'a ala sheikh wa huwa yasma idan an karanta amma sheikh din su suna sauraro kenan wannan duka kusan lafazin ne yake sau- sassakewa amma dai kusan suna tahiya da junansu الرابع مالا يتي أخبرني إجازة shi malamin ya bari labarin amma ijaza kenan irin ijaza da ake badawa misali tarwiya anni kullama yasihu eh, kulluma kulluma sahha anni duk abin da ya inganta da ni ka rawaice shi daga gare ni sai ka je ka nemo isnadin malamin sai ka dauka kuma ijaza ta yi saboda ga eh, mun ce sharadin ijaza ina ali da ya fara faɗi sharadin ijaza
sharadi na ijaza na ya kasance ya kasance wancan satin na ya kasance mutumin yana nan to shi yana nan eh sannan ya kasance mutum mai zaje malamin ma yana nan yana nan yana kan malam lokacin da zai yi jaza
mm na baka na kai darasi a shi ne
malamin yana nan kuma shi yana nan eh kuma sana tare ba ne ya kasance
akwai guda
wallah bai da gudu malamin yana nan kuma shi yana nan akwai guda ya zamanto abinda za a ma ijazai an ayyana shi can muka yi magana muka ce ga an ya kudu tarwi anni ba da sahihul bukhari muka ce ba to ina ya wani a sai dai ya zamanto an ayyana na ka ce ka rawaiti daga gare ni wani daga gehen sahihul bukhari wani farko ko kitabul ilm kitabul tafsir kitabul mene ba ayyana to nan kuma shikenan shine zaman to tarwi anni kullama yasihu anni dukkan wata ruwaya da take inkanta daga gare ni ka rawaice ta ina wannan duka an samu sharadi kenan na uku na cikin ijaza wancan satin mu kai na
ko kuma haddathani ijazatan ko kuma ya bani labari ijazatan kenan wannan su ma an ba'ani an fulan ko kuma an bani labari daga wane an ba'ani an fulan daga wane labarin ya zo mini idza rawa anhu bil ijaza kenan in wannan daga ijaza ne aka yi irin ruwaye wannan su ne siyar na adda shi ta ce kuma martaba ta ta hudu malam yace wa hada inda almutaakhirin wannan ga wajen mutane eh, almutaakhirin amma almutaqaddimun fayaru fayarawna anna haddathani wa akhbarani wa anba'ani bima'na wahid yu'ayyid biha man sami'a min ash amma wajen mutaqaddimin su kuma suna ganin cewa haddathani da akhbarani da anba'ani duka ma'anar su guda wato duka ma'ana guda ne kuma kawai abin da ka ji ne daga bakin malami kenan da abin da ka saurara ne daga wajen malam ka ce haddasani ko kuma akhbarani ko kuma anba'ani duka dai abin da ka ji ne daga malamin ya baka labari wannan wajen su malamai mutakaddimin amma almutaakhirin su kuma suna gani a da bambanci a tsakankanin su wa baqiya sigatun ukhra taraknaha haythu lam nata'arrad li anwa'i tahammul biha malam yace mun bar surun siwogi kuma da mai wannan littafin ikhtisari ne kamar yadda muka gai a can kawai dan dai mutane su san mabade in eh, ilimin kane saboda ya zamanto eh, miftahi ne ka samu wani kile ne wanda zaka ci gaba da karatu kenan wannan abin da ya shahi kenan akan ada na hadisi malam yace na gaba shine kitabatul hadisi wato rubuta hadisi alif ta'rifuha ta'rifinta ba hukumuha da sifatuha jim sifatuha kenan ta'rifinta da hukuncinta da sifatuha wanda mun sani a farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan ayi rubutun hadisi saboda mi saboda mi a da farko hadisi ya tabbata annabi ya yi hani ka a rubuta hadisi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da farko yana tsoro a eh, gama abubuwa su gamu da alqur'ani sai hani kuma daga baya amma hadisai suka zo kuma ya umarta a rubuta saboda Allah subhanahu wataala ya wallahi mishi komi can kuma alqur'ani har ya zamanto in a baya can mi Allah subhanahu wataala yake cewa eh, لا تحرك به لسانك لتعجع- لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه da daidai irin wannan ha- eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni kamar yadda hadisai da za a kawo a cikin nan malam yace ta'rifu kitabatul hadis naqluhu an tariqil kitaba shine ka ayi an naqalu hadisi daga hanyar rubutu wato ai kamar yadda mun gani a dabta da dabti kala nawa ne dabti akwai tamu bakwai tamu akwai
a tamu ban gani ba cikin sharhu ta'dil dabtul kitaba da dabtul sadr wanda dabti mutum wani zaka gani sai ya rubutu zai wani kuma shi kuma sai har da cewa direct zai to wannan to da farko kitabatul hadis rubutawa ne ake rubuta ne ake annabi ya ce kaza sai a rubuta annabi ya ce kaza sai a rubuta to shine kenan kitabatul hadis shine kenan rawaito hadisin wannan daga hanyar rubutu ba daga hanyar wannan in ba da labari ba kenan wannan shine wannan inda wala aslu fiha alhillu malam yace kuma asali a cikin rubuta hadisi a hukuncin ta kenan ba yace shine halal ce yajuz eh, kitabatul hadis li'annaha wasilata eh, wa kad azina an-nabiy sallallahu nabiy sallallahu alaihi wa sallam li abdullah ibn am an yaktuba ma sami'ahu minhu rawahu ahmad bi isnadin hasan malam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi izini akan a rubuta ya yi izini ga abdullahi dan amur da ya rubuta abin da ya saurara daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin yana cikin musnad imam ahmad da isnadi hasan Eh, fa in khifa minha mahgurun shar'iyyun muni'at amma malam yace idan ya zamanto an ji tsoron wani abu wanda shari'a zata wannan in shi to nan sai ayi hani idan akwai wani abu wanda zai cutar ko kuma wani abu wanda shari'a ta zata taka zai gusar da shari'a ko wani abu makamancin haka nan to hani yana nan sai a yi hani akan wannan wa ala hadha yuhmalu nahyi fi qawlihi kenan shine ake dora nahyi akan faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin la taktubu anni shay'an ghayra alquran kada ku rubuta daga gare ni komai sai alqur'ani hadisin da muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da farko yayi hani kenan wannan idan ya zamanto ana jin tsoron wani waje ne ana jin tsoron ya zamanto mutane sun dau- su dauki wani eh, abu na shari'a ko kuma su dauki hadisi su dauka ko qur'ani ne ko kuma wani abu kenan hanin he ya tabbata ana kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taktubu anni shay'an ghayra alquran faman kataba anni shay'an ghayra alquran falyamhahu kenan duk wanda ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rubuta wani abu daga gare ni wanda eh, ba alkur'ani ba to ya goge shi hadisin yana cikin muslim da kuma eh, musnad imamu ahmad lafazin na imamu ahmad eh, kenan wannan idan ya zamanto an ji tsoro amma dai asali rubutu kenan halal ne a rubuta hadisi a rawaito hadisi a rawaito shi wa idza tawaqqafa alaiha hifdhu sunna wa iblagu shari'a kanat wajiba amma idan ya zamanto kuma an samu tsayawa akan kiyaye eh, sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da isar da shari'a wannan wajibi ne zaman to an tashi ana rubuta hadisi an tashi ana rubutawa dan a isar ma mutane da shari'a wa alaihi tuhmalul kitaba annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadisihi ila nasi yad'uhum ila Allah azza wa jalla wa yublighuhum shari'a kenan a wannan sai a gani malam yace eh, a dora kan rubutun ya zamanto cewa isar ma mutane ne da hadisi da kuma kiran su zuwa ga eh, Allah subhanahu wa ta'ala da kuma isar musu da shari'an musulunci wa fi sahihaini a cikin sahihaini an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam khataba amal fath annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi khutuba amal fath shekarar da aka yi fath makka fa qama rajulun min ahli yaman sai wani mutum daga cikin mutanen yaman ya tashi yuqalu lahu abu sha ana ce mishi abu shatin faƙala uktubu li ya rasulullah ya ce mishi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a rubuta mishi a rubuta mishi mai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kenan da akwai hadi to nan kuma shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam amul fati da ya zo an yi hudu ba an yi ma mutane hudu ba sai ya ce a rubuta mashi wannan hudu bai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktubu li abi sha a rubuta ma abi sha kenan nan kun ga umarni ne kenan kenan yayi a- yayi izini akan a rubuta yani al-khutba allati sami'aha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malan yace yani cewa khutbar da ya saurara daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a rubuta mishi kenan wannan yake nunawa kamar yadda malam ya tahi ko kuma ya bada ya gai idan ya zamanto ana tsoron wani abu na shari'a zai zamanto kenan an tsaida ka a yi rubuta amma dai idan wannan abin ya gushe to za a yi rubutu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uktubu da abisha malam yace jim sifatuha siffar yadda ake rubutun wata jibul inaya bil kitaba bil kitabati hadisi li annaha ihda wasilatai naqlihi فهو- فوجبت العناية بها كنقله عن طريق اللفظ بل يجي ya zamanto eh, wajibi kiyaye rubutun hadisi kiyaye littattafan kenan hadisi kiyaye rawaito hadisin shi kanshi da kitaba saboda mi saboda hanya ce daga cikin hanyoyin nakalowa hanya guda biyu muka sani ta nakalo hadisi akwai hanya ta har da cewa a bada shaka kuma akwai hanya ta rubutu kenan wannan malam yace wajibi ne ya zamanto an kiyaye wannan hanya ta rubutu saboda hanya ce wadda za a rawaito hadisin da lafazin shi walil kitabati sifatani wajibun wa mustahsan malam yace wajen eh, rubutun akwai sifofi guda biyu guda sifa wajibi ne guda kuma mustahsana hasana ce kenan malam yace fal wajibatu an yaktubu al hadisi bi khattin wadihun baina bayyin la yuqi'u fil ishkali wal iltibasi malam yace ta wajibin ya zamanto wanda zai rubuta hadisi ya zamanto ya rubuta shi da rubutu wanda yake wadih bayyananne wanda ba jagwalwalo ba rubutu dai wanda dai daga an gani za a gane saka ne kuma kada ya zamanto ya sa wasu jagwalwale jagwalwale za a ce yadda dai ba za a gane ba a samu iltibasi wajen karanta ba ya zamanto an samu haɗa to wanda bai iya rubutu ba
shi ne na kalo da su gabaki.
domin bai iya ba bai iya ba rubuta shi kawai bakin shiru Ah. wanda bai iya ba rubutu a shi jagwalgwal mai ke kama rubutun ka na larabci ya yi Ah? Ah, kamar rubutun wannan ina yake bai nan abubuwa yake bai nan eh kamar dai in mutum bai iya rubutu a an baka iya rubutu iya gwalgwaran ka zakkai kai dai wada ai ko akwai wanda bai iya rubutu amma kuma zai iya tsaya yayi rubutu wada wanda ana iya a karanta shi kada yi cakula shi amma in ka ce zaka cakula ka wannan yi shi in ka duba cikin malamai magabata da yawa akwai wanda ba su rubutun su ba su iya ba hatti mai kyau ba su iya ba khatti mai kyau kamar inda wata ruwaya da take zauwa cewa ibnu hajar bai da khatti mai kyau ya zamanto wata ran cikin kasuwa yana leka littattawai ya ga wani littafi ya gaja walwal wani kawai ya ɗauko shi ya kira ɗaliban shi ya ce su zo su gani wani wanda shi ya yi shi ya rubuta da aka duba wai ashe tsohon littafin shi ne tsohon littafin shi ne to akwai kenan da ya zamanto wadda an yi shi rubutun hatta mai kyau sannan kuma wadda ta ce yadda na bi malam ya ce wani mustahsanatu an yi ra'i ma ya yati kenan ita wadda ake cewa mustahsana ya zamanto mutum ya yi mura'atin wannan abubuwa na farko idan marra bi zikr ismillahi ta'ala kataba ta'ala aw azza wa jalla aw subhanahu aw ghayriha min al-kalimati as-sana'i as-sarihati biduni rams kenan ya zamanto idan kai mururi ka wuce da wani sunan Allah subhanahu wataala ka rubuta eh, Allahu ta'ala ko kuma Allahu azza wa jalla ko kuma Allahu subhanahu wa ta'ala ko kuma wani makamancin haka wanda yake daga cikin kalmomi na yabo bayyanannu ba tare da kayi ramzi ba menene ba tare da kayi ramzi ba ka zamanto eh, rumuz irin wanda ake yi na misali sallallahu alaihi wasallam menene ramzin ta da ake yi wasu in za su rubuta sallallahu alaihi wasallam ne suke su'adu da suke da ya kawai sun yi su'adu sun yi su'adu da kawai sun wuce suke ai sun yi abiriji sun yi abiriji yanzu to malam yace ka zama to kada ka kai abiriji gashi nan kamar yace wa idza marra bi zikri ismin rasuli kataba sallallahu alaihi wasallam aw alaihi salamu sarihatan bidun ramz kenan kada ya zamanto yayi yayi ta da ramzi qala al-iraqi imam al-iraqi yace fi sharh alfiyatihi fi mustalah a cikin mustalah wa yukrahu an yarmuza lis-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fil khatti bi an yaqtasir ala harfain wa nahwi dhalik yace an karhanta malamai sun karhanta cewa ya zamanto in zaka rubuta zaka rubuta sallallahu alaihi wa sallama kai iktisari akan harafi guda daya akwai wanda suke sadun da limu da lamun su yi kawai sal wasu kuma swadin kawai kenan wannan makaruhu ne kamar yadda al-iraqi ya ce a cikin sharhin alfiya wa qala aidan wa yukrahu khazafu wahidin min as-salati aw at-taslimi wal iktisaru alayhi ala ahdihi wa ittaha kalamu kenan malam yace kuma shi ma haka an karhanta ya zamanto mutun ya cire wani as-sala ko at-taslim kace sallallahu alaihi ko kuma alaihi salatu was-salam ka cire ɗaya ka ce alaihi salatu ka bari ko kuma alaihi taslim wannan bai ya yi makaruh ne malin ya ce sannan kuma bai daga cikin masu ba ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana su dole ka kawo as-sala da at-taslim Allahumma salli wa sallim idan ka kawo as-salatu wa taslim malin ya ce wa idza marra bi zikri sahabi kataba radiyallahu anhu sannan kuma idan ya wuce da sunan sahabi ya zamanto ya rubuta radiyallahu anhu a gaban sahabi wala ya khussu ahadun min as-sahaba bi sana'i aw du'a'in mu'ayyan bi ja'alihi shi'aran lahu kullama dhakarahu kama yaf'alu ar-rafida fi ali ibn abi talib radiyallahu anhu fi qawlihim inda dhikrihi alayhi salam aw karrama Allah wajhahu qala ibn kasir yace malam yace idan ka wuce da sahabi ka ce radiyallahu anhu kada kuma ka kaɗaita wani daga cikin sahabbai da wani yabo ko kuma wata addu'a shi kaɗai ka zamanto irin shi kaɗai kawai zaka ringa ma irin wannan a sahabbai ka zo kawai ka ce radiyallahu anhu ko radiyallahu anhu kamar yadda rafida yan shi'a rawafid masu zagin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi ga aliyu radiyallahu anhu in suka zo kaulin shi su ce alaihi salam in suka ce alihi su ce alaihi salam ko kuma su ce karramallahu wajhahu ابن كثير يكتب فإن هذا من باب التعظيم التكريم فشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ابن كثير يتعي أن من باب التعظيم والتكريم أما كما يزمنتو أي أبو بكر دا عمر دا عثمان سوني أولى ما أتي مسو وأن عليه السلام كما كرم الله وجهه هكذا haka ne saboda su ne khalifofin da suka jero kafin ali yarda Allah ta tabbata a gare shi kenan dai a takaice in ka wuce da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce radiyallahu anhu ba tare da kayi idafar wani abu ba ka hasashe wani sahabi da wani sana daban malam yace fa amma in adafa as-salatu ila salami inda zikiri ali radiyallahu anhu duna ghairihi fa huwa mamnu yace ya zaman to kai idafa salati da sallama ga inda lokacin ambatan ali yarda Allah tabbata a gare shi ba da banda wani sahabi malam yace mamnu ne wannan bai dacewa la siyama idan takhadahu shi'aran la yukhillu bihi fatarkuhu hina izin muta'ayyin qala ibn qayyim fi kitabihi jila'ul afam jila'ul afam malam ya ce idan ya zamanto kuma lasiya ma ya zamanto wani shi'ari ne inda wannan inda wanda suke cewa karrama Allah wajhahu shi'ari ne kamar ɗan shi'a rawafida daga an ce Ali radiyallahu anhu ya ce Ali karrama Allah wajhahu kenan kada ya zamanto kayi wannan ka hasashe sahabi guda ya zamanto kana mishi wani yabo daban ba tare da wasu sahabbai ba kenan kawai sahabi idan aka ambace shi ka ce karramallahu ka ce radiyallahu anhu malam yace ya ci gaba da cewa yace wa idza marra bi zikri tabi'in faman ba'dahu mimman yastahiquna du'a kataba rahimahullah idan kuma a wajen rubutun nashi ya wuce da tabi'i ko kuma wanda suka zo bayan tabi'ai wanda sun cancanta a musu addu'a malam yace ya rubuta rahimahullah kenan Allah subhanahu wataala ya shi daga tabi'ai har ya zawa har ya zawa yanzu wanda ya cancanta ka wuce da sunan shi ka sai ka ce mashi rahimahullah kenan sahabbai su kuma radiyallahu an kenan su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma salati Allah subhanahu wataala kuma a rubuta ta'ala ko kuma subhanahu wataala ko kuma azza wa jalla kenan wannan abu na farko da wanda zai yi mura'at a wajen rubutu na hadisi abu na biyu malam ya ce an yi shira ila nassil hadisi bi ma ya tamayyazu bihi fa ya ja'alu bainal qausaini aw murab murabba'aini aw da'irataini aw nahwi dhalika li alla yakhtalitu bi ghairihi fa yashtabi ya zamanto kuma rubutun da zaka yi na hadisi ya zamanto in ka zo kan lafazin hadisin ka sa shi bainal qausai kina ya zamanto ka bude qaus ka rubuta hadisin can kare kina ya zamanto dan ka bambanci don kai ya shiga ya ya gamu da wata magana ko kuma ka sa murabba murabba guda biyu na warko ka ka bude ka rubuta ko kuma da'ira yanda dai zaka yi rams na ka bambanta shi da magana ta baya ko ta gaban shi na uku ma da yace an yi ra'ayi qawaidun muttabi'a fi islahi al-ikhta kenan mutun yayi mura'ati in ka'idodi wajen kiyaye kurakurai akan abin da ya shahi eh, rubutun na hadisi فالساقط فالساقط يلحقه في أحد الجانبين أو فوق أو تحت مشيرا إلى مكانه بما يعينه yace to abinda kake rubutun idan ya zamanto kana rubutu sai ka manta kai sakatin wani abu misali kana rubuta bismillahir rahmanir ko kuma innamal a'malu binniyati sai ka manta binniyat sai da kace innamal a'malu wa innamal likulli imrin ma nawa da ka zo ka manta binniya kuma ya zo wajen ya wuce kenan ka yi ishara ka rubuta shi ma saman shi ko kuma kasan shi ko kuma wani waje amma ka yi ishara wanda za a gane kina ko wani abu a wajen kenan wannan duka dai wa za'id yustabbu alayhi min awwali kalimatin minhu ila akhirih bi khatin wahidin li'alla yantamisa ma tahtahu wa yakhfi 'ala al-qari'i wa idha kana az-za'id كثيرا كتب قبل أول كلمة منه لا وبعد آخر كلمة منه إلى ترفعان قليلا عن المستوى السطر kenan idan ya zama to kuma ƙari ne ke da kwai kenan kada ka rubuta shi malam ya ce zama to awwal kalma ko kuma akhir kalma da khatti wanda yake wadi dan sai ya zama to kai ya cakuru kai ya cakuru da wani saboda wani in yazo karantawa misali yanzu a irin jami'at manyan jami'at da ku gani ana daukan littattafai na magabata ana yin makhtut su ana dauka ayi tafriqin su ayi tahqiqin su wato rubutunsu wancan wanda suka yi ake zuwa tsakin maktabobi a ɗauko sai ka zo ka zamna ka yi musu aiki game da su rubutun zamani to a ciki duka zaka gani irin wasu rubutu zaka gani wani yayi wata alama can wani yayi wannan alama shi ma dole ya ka karance shi tukun zaka san menene da wata alama ce zai yi kai ka rasa menene in baka karanta ba zaka rafe ka bar shi to da yawa daga cikin ɗalibai na ilimi suna yin irin wannan abu suna yin mero shi irin rubutun zamani kenan kuma in yi zamanto za'id in karin da aka samu da yawa ne zaka iya rubuta a harkon kalma ka yi la ka sa ta cikin parenthesis kuma ka sa akhir kalma ka sa ila kenan ƙari ne kai amma ka zama to ka ɗaga su malam yace daga satar dan dai ka dan bayyana su yanda dai za a gane kamar wannan duka ana gwadawa ne yanda mutum ya zama to in dai zai rubuta hadisi ya zama to ya kiyaye wasu abubuwa wa idza kana ziyadatu bi zikrari kalimatin shubbitat al akhira minha illa an yakuna laha sila bima ba'daha fa yushtabbu al ula aw ula misl an yukarrir kalimata abdu fi abdillahi aw imri'in fi imri'in mu'min fayushtabbul al'ula ya ce malam ya ce idan ya zamanto kuma kalma ce ta zamanto ta yi tikirari ta maimaitu da yawa kenan ya zamanto ka gama ta a ta ƙarshen kada ya zamanto ka maimaita ta nafs kenan ka gama ta kenan kama ka yi samfilifiye ya ke cewa ka yi samfilifiyan ta kenan kawai shi ne ya ce kamar ya zamanto abdin fi abdillah kenan kawai ka mai da shi abdillah ka gama dai in ta zamanto a nesa da nesa suke ko kuma tana da sila da ta da magana bayanta kenan wannan bai halatta sai dai ka gama su ya zamanto kawai ka kame mai ta dan maganar ma'anar da zai in ka cire ma'ana za ta saka in kuma ka ka gama kenan kawai ka yi ka yi tikrar eh lokacin sallah ya masu kenan dai ala kulli hal insha Allah zan yi da sasati na gaba kuma mu shiga abin da ya shayi da duniyar hadis ya so kuma sai babi na gaba wanda yake fasali na gaba al'umma hatis sita abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba ya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk